الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخوان مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala da ya sake hada mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Usman bin Affan da ke nan garin Gifa domin gabatar da karatun Alkur'ani mai girma wanda a yau muna hudu ga wannan wata mai albarka wata Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda ya dace da 14 ga watan uku shekara ta 2024 muna fatan Allah ya zame mana jagora cikin abin da za mu faɗa ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta komin dacinta ya nuna mana kuskure ba mu ikon gyarawa yan uwa masu daraja ajiya mun tsaya ne ƙarshen aya ta 18 a cikin wannan sura mai albarka suratul nur yau za mu tashi farkon aya ta goma sha tara faɗin Allah ta'ala innan lazina yi ibuna an tashi alfahisha tufi lazina amanu lahum azabun alimun fi duniya wal akhira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'ala yace innal ladina yuhibbuna an tashi alfahisha lalle waɗanda suke so banna ta yadu fil ladina amanu a cikin masu imani lahum azabun alimun Allah yace suna da azaba mai radadi fi duniya wal akhira anan gidan duniya da kuma gobe lahira wallahu ya'lamu Allah shine ya san karshen al'amura wa antum la ta'lamuna Allah ya ce ku ba ku sani ba walaula fadlullahi alaikum ba dan falalar da Allah ya yi muku ba wa rahmatuhu da kuma rahamarsa gare ku wa anna Allah ra'ufun kuma cewa lalle Allah mai tausayi ne rahimin kuma mai jin kai Allah ta'ala ce da halaka ta same ku tun anan gidan duniya Allah ta'ala yana magana ne akan mutanen da suke kokarin yaɗa banna a cikin mutane malamai suka ce alfahisha dukkanin wani aiki mummuna dukkanin wani aiki wanda bai dace a ce da ya aikata shi ba dukkanin wani aiki da bai dace a ce aikin musulmi ne ba to akwai mutanen da aikin su burin su bukatar su kokarin su shine ya za su ga banna ta yaɗu a cikin al'umma musulmi Allah ta'ala ya ce masu irin wannan Allah ya yi musu tanadin azaba mai raɗaɗi tun a nan gidan duniya da kuma gobe kiyama. Fassara ta farko da malamai suka yi akan ƙarƙashin alfahisha suka ce dukkanin wata ɓanna. Duk mai ƙoƙarin ya ga cewa ya yaɗa ɓanna a cikin al'ummar musulmi domin ya ga al'umma ta lalace, tarbiyyarta ta rushe, domin suka cewa ɓanna da sabon Allah ya yaɗa. Akwai irin wannan mutanen Allah ta'ala ce ya musu tanadin azaba mai raɗaɗi tun a nan gidan duniya sannan kuma gobe kiyama za su iske azaba da ta lilka ta duniya wasara ta biyu Allah yana magana ne akan innal ladina yuhibbuna an tashi alfahisha masu yada zance na ƙarya in ba ku manta ba mun dauko magana akan hadisatul ifk ko bayani da aka ɗauko wasu munafukai suka danganta wa matar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ummuna Aisha suka yi mata zargi da aikata alfasha. Allah ta ce masu son irin wannan maganganu su yadu na suka cewa sun samu masu mutunci sun yada ƙarerayin da za su zubar da mutuncinsu. Allah ta'ala ce suna da azaba tun a nan gidan duniya. Menene azaba shine cewa idan da shari'ar musulunci ake za musu haddi na mi na ƙazafi. Duk wanda ya yada zance na ƙarya domin ya zubar da mutuncin wani ko wasu da sai a kama shi a mai bulala tamanin shi ne azaba mai daɗiya na gidan duniya azaba mai daɗiya gobe kiyama ita ce cewa Allah ta'ala zai azabtar da su a wuta jahannama idan ba su tuba ba domin duk wanda za a yi wa haddi saboda ya da zance na ƙarya ba mamaki ya yaɗa sama da haka wani wani ne ya haƙuri ya ƙyale kasancewar ya ƙyale bai yafe ba wannan baya nuna cewa ya sha shikenan da haka Allah ta'ala yake bayani akan hadarin yaƙa banna a busan doron ƙasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sunna fil man sanna fil islam sunnatan sayyi'a fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah duk mutumin da ya da wata banna ya kirkiro wata banna a cikin al'umman musulmai Allah ta'ala zai rubuta mushi zunubin bannar da ya aikata shi da kuma zunubin duk wanda suka yi koyi da shi har kiyama ta tsaya haka wa man sanna fil islam sunnatan hasana duk mutumin da ya sunnanta wani aiki na alheri bi ma'ana wani aiki alheri ne wanda shari'a ta yarda da shi amma mutane suka manta da shi shi wannan bawan Allah ya doka yake yi a sanadiyar haka wasu ke koyi da shi yin da yi Allah zai bashi lada kuma duk waɗanda suka koyi da shi sai Allah ta'ala ya bashi ladan su to shine Allah ta'ala ya ce masu kokarin yaɗa banna su ga banna ta yaɗo a cikin al'ummar musulmai lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah sai Allah ya ce wallahu ya'lam Allah shi ne san ƙarshen makomar kowa, Allah shi ne san ƙarshen al'amura, duk abin da Allah ya ce kar a yi, to kar ka yi, domin me sa Allah shi ya san me yasa ya ce kar a yi. Akwai ɓannar da wani zai dube ta a zahiri wayewa ce, wani ya dube ta akan cewa ‘yanci ne, idan Allah ya hana, to ka bari, domin wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu. Allah ya san me yasa ya hana, kai ba ku san me yake faruwa ba. Nawa ne wani abu zai faru, a karo na fari a kyale mutane suna yi sai ka an ce abin yanzu ya lalace ya kai abu kaza shi yasa muke gani ya kamata a daina tun a farko Allah ta'ala da ya ce a bari idan dai Allah ne ya ce kar ai to kar ai wannan shine zama lafiya da wannan malamai suka ce a matsayin ka na musulmi ka sanya a kanka babu wani abu da Allah ta'ala zai ce kai face wannan abun alheri ne a gare ka duniyar ka da kiyama kuma duk abin da Allah ya ce a bari a matsayinka na musulmi barin shi shine zaman ka lahiya duniya da kiyama domin abin nan zai cutar da kai a addininka zai cutar da kai a rayuwarka domin Allah ta'ala cewa ya ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir yanzu wanda ya halitta ba shi ba shine fi sanin me ya dace da halitta shi ba Allah da yi ka shi ya san me ya dace da kai shi yasa duk abin da Allah ya ce haramun ne kar'ai to wallahi ko baka gano cutarwar shi ba a yanzu lokaci yana yi wata ran za ka gane shi yasa magabata idan aka ce Allah ya hana sai su bari idan aka ce Allah ya ce ai ko ba daɗi za su domin sun san cewa yin abin da Allah yake so bai kasa da shan magani ga marar lafiya ba shan magani ga marar lafiya zai sha ni bakin shi baya so amma ko me zai zai amfani shi zai samu waraka to haka duk abin da ka gani ranka yana so in dai Allah baya so to ba ma ranka hakuri karkai wannan shine zaman ka lafiya sai Allah ta'ala ce walaula fadlullahi alaikum ba dan falala Allah a gare ku ba wa rahmatuhu da rahmatsa wa anna Allah raufur rahim kuma lalle shi Allah raufun mai tausayi ne rahimin ko mai jin kai Allah ta'ala ce da kun halakatan a duniya dan adam sai ya dauki shekaru yana saba ma Allah amma Allah ta'ala sai ya kyale shi ba bai ji bane ya ji ba bai gani bane ya gani ba wai ya gagare shi bane amma falala Allah ce da rahmatsa me yake nufi da wannan Allah yana kyare mutane da dama suna sabo ba don kuma domin su tuwo ta su gyara idan da Allah bai kama su da bai musu rahama ba to da lokacin kai tsaye dan adam yana sabo Allah ta'ala zai ce a kama shi ko a mai kuba kai ba kamu ba hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan bawa ya aikata sabo a matsayin shi na bawa dama kowa daga cikin yana da mala'iku guda biyu ko ɗaya yana rubuta lada ɗaya yana rubuta zunubi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan bawa ya aikata wannan sabon sai wanda yake da mashi imana mala'ikan da yake rubuta lada sai yake ma wancan dan jinkirta mashi har sai an samu sa'a shida idan bai tuba ba tukun an rubuta idan ya tuba rubuta ma ba za a yi amma idan bai tuba ba tukun sai a rubuta kuma a rubuta mashi mai zunubi ɗaya laifi ɗaya zunubi ɗaya idan ka aikata alheri ɗaya sai a rubuta ma lada goma amma duk da haka wallahi akwai wanda ɗaiɗaikun zunuban shi za su tashi a gobe kiyama su rinjayi gwamman ladan da Allah yake ba shi shi ne malamai suka ce wailul liman galabat ahaduhu asharati azaba a gobe kiyama ta tabbata ga mutumin da ɗaiɗaikun zunubai da yake ana rubuta ɗaya ɗaya ɗaya suka yi yawa suka taru har suka rinjayi lada goma goma da ake rubuta mishi Allah ta'ala mai rahama ne mai jin kai da inda lissafi ne na ɗan adam in kai zunubi tun da ɗaya ne lada ma idan kai alheri ɗaya ya kamata a rubuta ba amma Allah ta'ala ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya aikata alheri guda ɗaya Allah ta'ala akalla ya bashi guda goma akwai wanda Allah zai bashi goma wani ya bashi saba'in wani ya bashi ɗari bakwai akwai wanda ba sai an je gobe kiyama kaɗai zai ga irin ladan da ya samu bismillah
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la tatabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan wa man yattabi khutuwati shaytan duk wanda ya bi hanyoyin shaytan to ya sani fa innahu ya'muru bil fasha shi shaytan yana umarni da alfasha wal munkar da kuma miyagun ayyuka walaula fadlullahi alaikum ba dan falala Allah gare ku ba wa rahmatuhu da kuma rahmar Allah gare ku ba ma zaka minkum min ahadin abada da ba wanda zai tsarkaka a cikin ku walakin Allah yuzaki man yasha sai dai Allah shi yake tsarkake wanda ya ga dama Allah ka tsarkake mu gaban kiya wallahu sami'un alim Allah ta'ala sami'un mai ji ne na dukkanin maganganu da bayi suke yi alimin kuma Allah masani ne game da halin da bayi suke ciki fadin Allah ta'ala cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya ko da kai imani kada ku bi hanyoyin shaytan menene hanyar shaytan dukkanin wani aiki na sabo da shaytan zai zana ma mutane ko ya shirya musu to Allah ta'ala ya ce kar ku bi wannan hanya me yasa Allah ya ce wa man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fashai wal munkar duk mutumin da zai bi hanyar shaytan karshe dai aikin alfasha da kuma miyagun ayyuka shine shaytan zai sa shi shedan kinnan da Allah ta'ala ya gaya mana a wasu ayin ya gaya mana cewa makiyinku ne kar ku bi shi duk wanda aka ce wani makiyinka ne kuma so yake ma ya samu wane ne zai taya shi zama a wuta domin shi ya tabbata dan wuta ne sannan Allah ta'ala ce inna shaytana lakum aduwwun sai ce fattakhiduhu aduwwa shedan maki ne a gare ku kuma ku rike shi maki shi me yasa ya Allah za mu rike shi maki Allah ya ce innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sayf domin yana kiran jama'a shi ne don samanto 'yan wuta su taya shi zama a wuta shedan adawa shi da ƙiyayye shi gabanu adam ba wai ta yau bace tun talitali ce tun ada ne adawa ce wadda take ta gado ya yi adawa da kakanmu annabi adam a.s. kuma ya dawo yake adawa da 'ya'yan annabi adam da kuma jikokinsa sannan kuma allah ta'ala ya baci tsawon rai ba zai mutu ba sai lokacin da za a yi busar ƙafo ta farko bi ma'ana duk yadda kake ganin kai kana da wayo ko hankali ko na makamanci haka to wallahi ya zauna ya yi zamani da waɗanda suka fi ka wayo da hankali da sani ya kamata duk tunaninka shi ya wuce wannan ya za a yi shi ne in ya yi gabas kai ka yamma in ya tsaya kai ka tafi in yana tafiya kai ka tsaya wannan shi ne zaman ka lafiya amma duk yanda kake tunanin kai mai wayo ne babu shi hanya guda ɗaya ce shine cewa karka bi hanyar shi sannan kuma ka nemi tsari a wurin Allah ta'ala shi yasa duk abin da zaka yi Allah ta'ala ya shar'anta mana yin bismillah kaga bismillah nan da kake gani kalma guda biyu ba karamin makami bace kuma ba karamar kariya bace ba wai shi iblis ba hatta da jikokin shi da yaran shi wanda baka ganin su Allah ta'ala yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu da shi shedan da zuriyar shi suna ganin ku ta ga inda ku ba ku ganin su wa ya taba ganin shedan babu wa ya taba ganin ƴaƴan shi babu wa ya taba ganin jikokin shi babu amma kuma suna Allah ne yace su suna ganin mu amma mu ba mu ganin su sai zama kana da abokin gaba wanda shi baya ganin kai baka ganin shi da haka ba baka isa ka iya cin nasara akan shi ba sai da sai da taimakon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗaya daga cikin ku zai shiga gidan shi shedanu za su kofa sai su tsaya idan yayi addu'a yace bismillah wa najna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna idan yayi wannan addu'ar sai shedanu sai su ce ba ku da wurin kwana anan koda kun shiga dai ɗakin nan gidan nan ba zai kwantu ba za su shiga tare da kai amma ba za su kwana a wurin ba za su fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka aje ma abincinka lokacin da ka zo zaka ci idan ka ce bismillah sai sauran shedanu sai su to a nan gidan babu abinci sannan kuma babu wurin kwana mu fita mu tafiya sai zama a gidan sai a kwana lafiya a zauna lafiya da izinin Allah sannan lokacin da ka zo zaka shiga ban daki wace addu'a kake farko me zaka ce bismillah wannan bismillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce Allah yake sa ma shamaki ya sanya ma wani labule ko rido ko na makamta haka shedan sai ya zamanto lokacin da za ka yi zuwa bayan gida ko kama ruwa ko na makamta haka ya zamanto shedanu ba za su ganka baranta za su yi shinka domin kana cewa bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is allahumma ya allah inni a'udhu bika ina neman tsarinka min al-khubusi wal khaba'is daga mazajen aljanu da kuma matayensu fasara ta farko kenan fasara ta biyu al-khubus ƙananan shidanu alkhaba'is manyan shidanu bi mana ƙananan da manyan mazansu da matansu ya Allah ka kare da su bismillah nan da kai kana zuwa zaka gama wankanka ka gama biyan bukatan ka ka huto shedan ba zai ganka ma baran tana iya shiga jikinka galiban wani yana waya wani yana magana haka zai shiga ban daki sai shedan sai bige shi aljanu su shiga jikin shi idan ya huto in ma ba su bige shi anan ba dan lokaci kadan sai ka gani daga an zo ana mai rukuya a ina ya faru sai ka ji ya ce a ban ɗaki shiga ko kuma lokaci ka ji shi ya ce taka mu yayi shi yasa a shari'a musulunci ake so ko da a ce abin da mafi yawanci mutane suke a yau ruwan zafi domin yi buɗe baki ko ko za ka yi shayi ruwa ya yi yawa in ka zo kada ka duk da ruwan zafi ba ka yi bismillah domin ba mamaki ka zuba ma wani aljani ko ka zuba ma ɗan wata aljana ita kuma ko ba za ta kyale ka ba za ta yi ta bibiyar ka tsawon shekara da shekaru sai lokacin da ta ga ka gafala sai ta shiga jikinka to Allah ta'ala ya nuna mana karka bi hanyar shi sannan kuma ka nemi tsari a wurin wa a wurin Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan wa man yattabi khutuwati shaytan duk wanda bi hanyoyin shaytan ya sani fa innahu ya'muru bil fasha shaytan yana umarni da miyagun ayyuka alfasha kai tsaye idan aka fara malamai suka ce shine alfasha ta zina da danginta luwaɗi da sauransu shine kalma alfasha shedan shi yake bi hanyoyi iri daban-daban da zai bi har banna da da mutane suke kyamata ta zamanto ba sa kyamata suna mata kallon wayewa abinda aka shawo kan wasu daga cikin mataye a yau shine cewa yawo babu tufafi wanda musulunci ya ce mace ta sa shi ne wayewata ita kuma ba sani ba suturar da Allah ta'ala ya suturce ta da ita shi ne shaidan ke ƙoƙarin ya raba ta da shi shaidanu ko na aljanu ko kuma cikin mutane domin shaidanu kala biyu ne akwai shaidanu cikin mutane akwai kuma shaidanu cikin aljanu wanda aikin su ne ya za su yi su ga ɓanna ta yadda akwai wanda duk wata banna da ka sani zai shiga waya ne ganta idan ya ɗauko shi zai fara a fara a fada su a fara a anguwarsu har abin ya yaduwa gari amma wa ya fara shi ya fara da sunan wayewa da sunan yanci wanda a yau za ka isko abubuwa da dama sun lalace tarbiyya ta rushe kuma shaidan ne bukatar shi shine cewa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi salih zaka ga ana rayuwa manya ba sa tausayawa na kasar su ƙanana ba sa ganin girman manya mace ba ta da kunya a cikin al'umma a yau akwai waɗanda shaidan ya zo ya waye musu da kai tana da aure amma an nuna masa share gidan mijinta wanke kayan mijinta wannan matsayin bauta ne sannan kin nuna ke baki isa ba kin nuna ke baya ce kar ku tsaya a baya ku shigo gaba a rinka tafiya tare da ku da ku da maza duk ɗaya kuke wallahi ƙarya ne ba gaskiya bane Allah ya yi su daban-daban sai ke ko kai iri na wani mai jan kunne ya zo ya sa ma wani tunani ka zo ka cewa mutane ɗaya suke arrijalu qawwamuna 'ala nisa ba ana nuna mata ba komai bane ku lura da wannan abu kuma hujjar da suke yi sai su rinka bi ana neman wasu halaye nan wani namiji ya bigi matar shi har ya karya mata hannu yayi kaza yayi kaza sai a dauko a dauko ta imaja ce kun gani wannan mun yi maske huskan shine dan ka a gane wane ne banna ce yayi wannan matar shi ce ya karya mata kaza ya cire mata kaza dan haka yancin ɗan adam wane ne da sauransu babu addinin da ya ba ma ɗan adam yanci irin musulunci shi yasa musulunci ya hana zubda ciki tun ma kafin ya zama mutum Allah ya ce yana da yanci ya rayu ka zuda lokacin da mace take da juna biyu musulunci wannan ɗan ya bashi yanci me yanci shi uwar shi ba ta iya azumi saboda juna biyu a musulunci ya ce aje azumi wannan yaron dan ya rayu yancin rayuwa tun yaro yana ciki ya zo duniya bai iya yin komi sai dai nonon uwa Allah ta'ala ya ce wa uwar in ba ta iya azumi ta jarraba ba ta iyawa aje yaron ki ya samu ruwan nonon ya sha yancin yaro tun yana ne tun yana jinjiri sannan musulunci ya ce a kula da shi akalla in ana so a cika tsawon lokaci shekara biyu a rinka yi ya rinka shan madar ya rinka shan nonon uwa Allah ta'ala ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaro karami da zaka kula da shi musamman ma mata annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda Allah ya bashi mata iya mata guda biyu ko sama da haka ya tarbiyantar da su ya kula da su ya ilmantar da su har suka girma ya musu aure annabi sallallahu alaihi wasallam ce su ne katanga ƙaryen da za su hana shiga wuta jahannam katanga ƙarhe da za ta hana ka shiga ina jahannama saboda min tarbiyya ta ƴaƴa mata wanda yau duk mai magana akan yancin maza da yancin mata kun sa abin zai baka mamaki wallahi galiban wata za a ce mata katta yi ma mijinta hidima lada ne ake nema a hana ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace hidimar da za ta rinka yi a gida ta shiga ban ta shiga ɗakin mijinta ta ɗauko na abu ta shiga gwadala ta zo ta yi shara ta yi wane iya yawace yawacen da za ta yi a cikin gida iya ladan umarar da Allah zai bata akwai wanda ba tana ganin wayewa ne sai dai a nemo mai aiki ta yi mata shara ta yi mata wanke-wanke ba laifi ba ne nemo mai aiki amma wata rana kiki mana kusa abin da zai baku mamaki wadda take ganin wannan abu ya mata nauyi amma idan aka zo aka ce an yi wata cooperative ta mata za a yi sharar titi sai ta fito ta share titi amma ba za ta share gidan mijinta ba wannan wayewa ce wannan kokari ne na ci gaban jiha anguwa mu ne za mu ba mu ta gudunmuwa ba ki ba da gudunmuwa a gidan mijinki ba za ki ba da ta anguwa kuma wallahi akwai waɗanda suke wanda ba don saba wa Allah ba a iya tunaninsu abin da aka samu su wannan shi wanda wannan wallahi rab kokari ne ake araba mutane da Allah Allah ta'ala ya ce la tattabi'u khutuwati shaytan kuma akwai waɗanda ba yancin mata suke nema ba yancin ya za su kai zuwa ga mata ne shine ɗaya daga cikin malamai yake buga misali irin wannan yace wai makiyayi ne sai ya zo ya sanya dabbobin shi a cikin garke sai ya daure kura da ta zo ta kewaya ta gansu sun ƙoshi amma kuma an sa su a garki an ɗaure ba ta iya shiga ta duduba ta duduba ba wurin da za ta tsallaka kawai sai ta ninka kewayawa tana ce a ba tumaki yanci haƙƙin tumaki a ba tumaki yanci haƙƙin tumaki har ta sai suka ɗauka a ƙwaƙwalwa su cewa yanci su za a sama musu da ƙarshe su da kan suka ture abin suka huto tana turewa ta kama ɗaya ta kashe ta kama ɗaya ta cinye shi kenan magana ta ƙari wannan shine yanci wannan shine wani misali dan Allah in tambaye ku misali karami da zaka ɗauka in ma mutum bai san Allah ba ai dai ya san iyayen shi haka ne ko ba haka bane in ma mutum bai san Allah ba ai ya san iyayen shi zaka yi sana'a babanka yace kar ka yi wani yace i wannan shine daidai dan Allah magana wa zaka ci wallahi maganar mahaifinka za ka yi to dan Allah Allah da ya halicce ka ya halicci mahaifanka ya halicci kowa ya komi sai ya ce abu kaza fari ne wani ya zo ce baki ne kuka saurare shi Allah kyauta hanyoyi ne da dama ba wanda zai zo ce ma zo ka yi banna kai tsaye a sai ya sama ma bannan nan suna shi kuma ba a canza wa tuwo suna yana nan a matsayin shi da tuwo Allah ta'ala ya ce la tattabi khutuwati shaytan hanyoyin shaytan ka ku bi su yanzu nan nawa mutane suka shan kwaya taba wani yana ganin cewa wayewa ce wani ma ta yi in na sha juya mun kokolwa take yace sai in kunna domin ni ma a gana waye yana rike da ita ba sha yake saboda tsaftanin shi wannan shine wayewa Allah ta'ala ya kyauta Allah ta'ala ya ce shedan yana umarninku da alfasha duk abin da Allah ya haramta to wallahi yana da cutarwa a rayuwar dan adam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace lam tazhar alfahishatu fi qaumin qat alfasha ta zina ba za ta taba bayyana ba a cikin wata al'umma illa fasha fihi mata'un wal auja'u lati lam takun fi aslafi sai Allah ta'ala ya jarrabe su da cututtukan da iyayensu ba san su ba da kuma annoba iri daban-daban banna a yau akwai aikin da yake ba yadda za ka haɗa namiji da mace su haɗu wuri ɗaya wallahi sai an samu banna in dai ba gyaran Allah kuma maganin kar a yi ne kar a fara wannan shi ne ƙa'ida idan Allah ta'ala ya bayani akan cewa ikhtilafi cakuɗeɗeniya ta maza da mata tana iya haifar da banna me ya kamata a matsayin ka na musulmi kar ka ce imani na in jage ta tunda Allah ne ce kar ai kar ai a zauna lafiya duk al'ummar da banna ta yawaita a cikin ta to Allah ta'ala ya yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kafin a je lahira a nan duniya ma cututtuka iri daban-daban da kuma annoba iri daban-daban a sanadiyar min sanadiyar sabon ubangiji Allah ta'ala ce fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar yau cututtukan da suke yaduwa a kasashen mu wanda a da ba san su ba a shekara 30 40 ba san su ba kuma wani ya ce a mu ba mu banna amma kuma ni ma ina fama da ita irin wannan cututtukan ni ba na kaza a dama ba da kai ake ba da ku ake ba da ni ake ba da mu ake al'umma ce gaba kiɗe Allah yake magana da ita Allah ta yi wata ku fitinatan la tusibanna allazina zalamu minkum khas ku ji tsoron fitina da idan ta zo ba za ta shafi al'umma bane kadai ba za ta shafi mai kwasu banna bane kadai kowa da kowa ne za ta shafa lalle Allah ta'ala yana istisna'i menene istisna'i keɓance wasu mutane don ya nuna karamarsu amma da annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai doke ruwan sama idan banna ta yi banna laulal baha'i ba dan dabbobi ba lamin tsaro da al'umma ba ai musu ruwa ba wani zai ce to ya akai ana yi wasu Allah yana musu ruwa ne dan saboda dabbobi su kawai dabbobin da suke tare da su saboda dabba ita ba ta saba wa Allah amma dan adam yake yin sabo sai Allah ta'ala ya doke ruwan sama idan ruwan sama ne zo kuma sai bala'in ya shafi ba mutum ba har dabbobi Allah ce zaharal fasadu fil barri wal bahri sai ta ne bima kasabat aidin nas li yuziqahum ba'd allazi amilu banna bala'i annoba iri daban-daban ta faru a cikin al'umma a sararin samaniya a bisan ƙasa da bisan teku ayi ambaliya ayi abubuwa makamanta haka saboda banna kuma Allah yana jarraba mutane ne la Allahum yarji'una dan su dawo su bi Allah ta'ala fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar wa laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ba da dan fala Allah gare ku ba da kuma rahmarsa ma zaka minkum min ahadin abada da ba wanda zai tsarkaka bi mana ba wanda zai shiru sai da taimakon Allah ba wanda zai shiru sai da sai da taimakon Allah domin kalmar azzaka tana nufin at-taharatu wan nama hatta da zakka da adam zai hudda ta duke shi duk mai hudda zakka zaka ga bala'i bai cika fada ma duke shi ba kuma zaka duke tana tana habaka domin kalmar azzaka tana nufin tsarkaka kuma tana nufin haɓaka shi sa Allah ta'ala ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dasaha man zakkaha ai man taharaha duk wanda ya tsarkake zuciyar shi ya bi Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce ya rabauta ya tabbata a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana yin addu'a yana cewa ya Allah ka tsarkake zukatanmu yana cewa Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma ya Allah ati nufusana taqwaha ka ba mu zukatanmu ka ba mu rayukanmu taqwaha tsoron Allah idan rai ya samu tsoron Allah to an wuce wallahi ba za a wahala a duniya ba sannan ko ba za a ji kunya a gobe kiyama Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha ya Allah ka tsarkake rayukanmu anta khairu man zakaha kai ne mafi kyau kai ne mafi alherin ne tsarkakewa anta waliyuha kai ne majibincin al'amarinta kai ne majibincin al'amarinta wa maulaha kuma kai kake kulawa da rayukanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tsarkake zuciyar shi tsarki karar tun yana yaro dan karami wasu malamai suka ce yana dan shekara 12 Allah ta'ala ya turo mala'ika jibril ya isko annabi sallallahu alaihi wasallam tare da yara suna wasa sai ya kama shi sai ya kwantar da shi kuma ya zo ne da siffar mutum sai ya tsaga cikin shi kirjin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya huddo zuciyar ya ɗauko ruwa a cikin wani kwano na azurfa ruwan da malamai suka ce ruwan zanzan ne ya ɗauko zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke ta bayan ya gama wankewa ya zubar sai ya ɗauki wannan zuciyar ya maida ta kuma ya maida kirji annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa sai annabi ya tashi abokanan shi da suke wasa tare da shi sun koma gefe suna gani sun tsorata sai suka shiga da gudu suka ce ga wani ya zo ya kama muhammad kafin a zo har ya ƙare aikin da yake ya tafi shi sannan wuri na biyu shine lokacin da aka yi isra'i da miraji da shi bayan an riga an gama tsarkakewa wasu malamai suka ce wannan shine na uku na hudu shi na farko tun yana dan shekara hudu yana wurin halimatu sadiya abin da yasa ta maido shi ma wannan ne amma ita ta ga albarka domin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana wurin ta sai ya zamanto an yi fari amma makiyayinta idan ya kora dabbobin ya tafi yana dawowa dabbobin za su a koshe sannan kuma idan aka zo ana tatsan nono za a samu nono mai yawa har sai da ya kai mutane suna gaya wa makiyayensu cewa wai ko ina kuke zuwa kiwo ne ku bi makiyayin halimatu sadiya ku bi inda yake zuwa kiwo kuma ku ci sai su je wuri daya ai kiwo amma kuma sai a dawo koshin daban ne Allah ne sanya albarka saboda ni ruqon annabi sallallahu alaihi wasallam da sai to anan bayan ta rike shekara biyu sai ta ga albarka tace a ƙara mata shekara biyu shekara nawa kenan hudu to a shekara ta hudu ne mala'ika jibril ya zo ya kwantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaga kirjin shi ya fito da zuciyar shi ya wanke ta to a wannan lokacin kowa da ya zo ta tambaya ni ka gani yace na ga wani mutum ne ya zo ya bude kirji na ya sa hannun shi a ciki na to wannan ne yasa sai ta tsorata sai ta je ta maida shi tace na maido shi ba dan bana so ba sai dai inni khashitu alaihi ina jin tsoron abin da zai same shi ta maido shi ta aje ba san cewa tsarkakewa ce daga Allah ba sauran gama garin mutane ko sauran jama'a su kuma Allah ta'ala yake tsarkake zuciyar ba tare da sai an tsaga an yi wannan ba domin ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam za a bashi abin da yafi komi nauyi abin da yafi komi daraja shine alqur'ani da kuma manzanci Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle mu ne zamu sauke zamu sauko da magana mai nauyi a gare ka nauyi gare ta saboda magana Allah ce ɗaya daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana ana zaune wuri ya matse annabi yana zaune sai ya ji kawawon shi sun kage sai annabi ya meke kafar shi a busa da bi ma'ana busan kafar wannan sahabin annabi da ya meke kafar shi ana nan suna cin hira sai mala'ika jibril ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayi yace sai muka gani ya tasabbabu araqan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yarfar da gumi gumi ya karyo mishi haka wahayi yake ko ana dari idan ana yi wa annabi wahayi zaka ga yana gumi lokacin da suka ce muka ga ya fara gumi ya ce wallahi sai na ji kafata kamar na ya tsage kuma na yi ƙoƙarin in ja na kasa jin yawa ba shi ake wa wahayi ba wanda ake ma wahayin da ba amma shi kafa ce kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mishi amma kuma ya kasa jin yawa kuma yana ji kamar kashi da kashi ke tsage amma sauran zukata wannan Allah ta'ala shine yake ba su tsarkaka shine Allah ta'ala yake anan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abadan ba wani daga cinku da zai tsarkaka walakin Allah yuzakki man yasha Allah shi yake tsarkake wanda ya ga dama ya tsarkake zuciya ya tsarkake gangan jiki Allah ka tsarkake mu gabaki daya wallahu sami'un alim Allah ta'ala sami'un mai ji ne alim kuma Allah masani ne bismillah
ولا يأتل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala ce wala ya'tali ulul fadli ma'abuta falala kada su yi rantsuwa minkum a cikin ku ku musulmai wasati ma'abuta wadata kada su yi rantsuwa me ake nufi da wannan kada su yi rantsuwa akan an yi utu ulul qurba cewa ba za su ƙara taimaka wa danginsu ba wal masakin kada su yi rantsuwa akan ba za su ƙara taimaka wa miskine ba wal muhajirin fi sabilillah kada su yi rantsuwa cewa ba za su ƙara taimaka ma waɗanda suka yi hijira dan Allah ba wal ya'fu su yi afwa wal yasfahu su yi yafiya su yi rangwame ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum ba kwa so Allah ya yafe muku ne wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne rahim ko mai jin kai ne Allah ka gafarta mana ka ji mu gaba gida wannan aya ta sauka a sanadiyar kissar da muka ambata jiya tana da alaka da kissar wannan me yake suna hadisatul ifk mistah dan uwa abubakar ne siddiq sahabi ne mistah yana daga cikin mutanen da da aka yada wannan magana shi ma yana daga cikin mutanen da magana ta sauka a halshen shi shi ma kuma ya rinka yada ta da aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama su da shi da su Hassan bin Sabi da sauransu aka yi musu bulala 80 80 kuma Allah ta'ala ya ce ya rafe musu mista innan dan uwan Abubakar as-Siddiq mahaifiyar shi inna ce ga Abubakar as-Siddiq ka iya cewa iyan maza ne suna dan namiji da dan mace suke da shi da sayyidina Abubakar sai sayyidina Abubakar ya ce yanzu a zo ana zargin iyata da magana banza gashi yau Allah ya wanke ta ya tabbatar ƙarya aka yi mata kuma a ce kai in baka kama min ba misla dan uwana ne kai ai akalla ka ja bakin ka kai shiru amma a ce har da kai ake yada wannan magana kuma misla shi yake dauke da gidan Umar Sura Wakan Siddiq shi yake dauke da nauyin gidan misla gaba daya duk abincin da ake ci a gidan misla abokan yake kula da shi da da shi da iyalan shi gaba daya wakan yake dauke da ransu amma shedan ya rinjaye shi aka yada irin wannan magana tare da shi sai abubakar siddiq ya ce na rantse da allah da ya aiko annabi muhammadu da gaskiya ya ce daga yau tallafi nawa ba zai ƙara zuwa wurin ka batun da kai innan ga abin da kai mu ka yi butulci ka nuna babu dangantaka tsakanin daga yau ne kuma na riga na yanki sai allah ta'ala ya saukar da aya ya ce wala ya tali ulul fadli minkum wasa'a ma'abota falala ma'abota wadata a cikin ku kada su yi rantsuwa an yi utu cewa ba za su ƙara bawa ba za su ƙara taimaka wa ulul qurba misla kenan wannan ayat ta sauka ne akan misla da sayyidina abubakar amma ba su kadai ake ba domin al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab abinda ake dubawa a shari'a shine me lafazi ya kumsa ba wai akan wa ta sauka ba abinda musulunci yake dubawa shine abu kaza wane yi aka ce mai kaza kai ma in kai shine abinda hukunci shi ina ba zan fahimta Allah ta'ala ya ce ma'abuta falala ma'abuta wadata kada su yi rantsuwa a kan ransu ya ɓaci ba za su taimaka wa danginsu ba ba za su taimaka wa miskine ba domin akwai wanda ba ɗan uwanka bane amma miskine kana taimaka mai sai ɓata ma da rai kace ka fasa wal muhajirin fi sabilillah da kuma waɗanda suka yi hijira domin ɗaukaka addinin Allah sai Allah ya ce wal yafu sai afwa wal yasfahu sai yafiya sai Allah ta'ala ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ba kwa so Allah ya gafarta muku Abubakar Siddiq sai ya ce wallahi uhibbu an yaghfira Allah ina so Allah ya yafe mu ina so Allah mun gafara yace ya mista kwana nawa aka doka ba kawo ba ya gai yace gashi an bada shi kira auce shi yasa wa'annan sahabban ƴan uwa wallahi in aka tsara karanta ma tarihin sahabbai zaka yi mamaki ka ce wai sahabban nan mala'iku ne su ko kuma wani iri ba mala'iku bane amma zabi Abdullahi dan Mas'ud yace Allah ta'ala da ya halitta ga baki daya da ya tashi zabe da ya dubi zuciya mafi kyawu da inganci sai ga ita ce zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya dauke shi shine shugaban halittu shine shugaban annabawa da manzanci sallallahu alaihi wasallam bayan ya zabi annabawa kuma shi wannan shugaban tunda za a turo shi a matsayin annabi ko manzo dole a ce akwai sahabbai tare da shi mutanen shi sai Allah ta'ala da ya dubi babu zuciyar da take da kyau irin zuciyar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanya suka zama to shi sune sirikan shi sune abokanan shi sune abokanan shawara sune makwabtan shi ana saukar da wannan aya sai na abubakar ya tashi ya ce shi yana so Allah ya fi mai ba ma nan gaba ba sai da ya tambayi wannan cewa menene ba a bada ba kama bashi ba bashi bane so ake a wuce nan gaba ko amma ya tambaye shi me ba a bada ba ya gai aka dauka aka bada aka wuce wurin ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim ka'ida ce ta Allah ka rike wannan aljaza'u min jinsil amal domin wannan ka'ida da malamai suke faɗin ta suna ɗaukar ta ne ƙarƙashin ayar da take cikin suratul rahman Allah ya ce hal jaza'ul ihsani illa al ihsan shin kyakkyawan aiki yana da wani sakamako in ba kyakkyawan sakamako ba babu shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace an yi a zamanin al'ummomin da suka gabata wani bawan Allah dan kasuwa ne yana da rauni wurin ibada amma sai zaman to yana da wata siffa masu dokan kaya a wurin shi suna yin balas in ya ga mutumin da duk sati yake doka yanzu ya zama sati biyu wani duk sati biyu yanzu ya zama duk wata wani ma sai ya jima bai zo ya balas ba barantana ya sabon dokan kaya idan ya zo sai ce idan wane da wane sun kawo ku gaya musu cewa ku ba su sauran kaya wancan lissafin ya riga wuce tajawazu anhum la Allah an yatajawaza anna haka annabi ce wannan bawan Allah ya gama rayuwar shi ya tafi yana haduwa da ubangiji sai Allah ta'ala ya ce wani me aikin da kake yace ina yin salloli ne yace menene aikin da ka san ka haka shahara kana yin shi kowa daga cikin ya sani akwai wata ibada da ka sani kana yawan yi akwai kuma wani sabo da wanda ka sani kana yi kowa daga cikin ya sani da Allah ta'ala ya tambaye shi ya ce Allah ni dai ba ni da wani abu da na san ina yi illa iyaka ni ɗan kasuwa ne in na ga mai ƙaramin ƙarfi cikin yaran kasuwa na da suke zuwa sai in ce mamu yaran shago na tajawazu anhum la'allallaha tajawazu anhum la'allallaha ya tajawazu anna ku yafe musu ba muna fatan Allah ta'ala ya yafe mana sai Allah ta'ala ya ce kai ma kenan ka iya yafe wanda yake cikin kunci Allah ya ce na yafe ma je ka aljanna to shine anan Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum an san amma ba daidai ba misba ko ba dangan ko ba a ce sayyidina Abubakar baya taimaka mishi da komi dan uwan shi ne naji ummu na Aisha da ya take a gare shi me ya kamata a ce ba a ji wannan magana tare da shi ba kuma duk wanda ake taimaka ma ko ba dangantaka ta jini wanda yake taimaka wanda yake kyautata ma me ya kamata kai godiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yashkuru Allah man la yashkuru nas amma sai aka samu mista dumu-dumu da sunan shi da hannun shi a cikin wannan sai ce daga yau babu kuma wannan a makaranta annabi sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar ya doka wallahi babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam afuwa da yafiya kai ba afuwa ba a zo a mai ba daidai ba akan abin da ba ma haƙƙi bane ya yafi wani ya zo yayi wannan da sunan jarrabawa annabi bai sani ba akwai wanda kuma yi annabi ya sani amma duk annabi ya yafi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ce fa bima rahmatin min Allah lintana Allah ce rahmar Allah ce da yayi ma yayi musu sai ka zama mai sauki walau kunta fadhan ghaliz alqalbi sai Allah ce lan faddu min hawlik fa'fu anhum sai ce wastaghfir lahum aha wa shawirhum fil amr sai ce wa idza azamta fatawakkal ala Allah rahmar Allah ce da yayi ma rahmar Allah ce da yayi musu ka zama to mai saukin hali mai saukin dabi'a mai kyawun dabi'a walau kun da fazzan galizar kalbi da ka zamanto kausa-kausa galizar kalbi mai kaurin zuciya lamfaddu min haulika da sabon da sun watsi sun kyale ka fa'afu anu za ka ga abin da ba daɗi amma yi musu afuwa ba wai ka yafe ba in suka cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam laifi biyu suka yi sun yi wa annabi laifi sun yi wa Allah laifi fa'afu anu kai yi musu afuwa yafe haƙinka sannan haƙin Allah ma wastaghfir lahum ne ni Allah ta'ala ya yafe musu ka ji wani abu ba su cutar da annabi sun mai ba daidai ba kuma Allah ya hana cutar da annabi shi ma haƙin shi Allah ya ce ya fi sannan kuma ya nema musu gafara a wurin Allah fa'afu anhum wastaghfir lahum duk da haka sai Allah ya ce wa shawirhum fil amri in za ka yi wani al'amari wanda babu wahayi akan abun yana da muhimmanci sai ka nemi shawararsu duk da su ba musu wahayi amma tare da kai suke Allah ta'ala ya ce ka nemi shawararsu wa idza azamta fatawakkal ala Allah misalai guda biyu wata rana wani bai hudi dukkanin siffofin da ya karanta gami da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura ya gansu siffa ɗaya ce bai gani ba saboda bai zauna tare da annabi ba menene siffa da ya karanta shine cewa jahilci da wauta ba abin da yake ƙara mushi sai hakuri da kuma juriya yazo isko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Muhammad a cikin sabai ba yace naji kun je yaki kaji wannan magana naji kun je yaƙi kenan ba da shi aka jego naji kun je yaƙi kun karkashe mutane kun samo ganima ka kalmar karkashe mutane ita kanta bai faɗe ta da ladabin da ya kamata jihadi aka je kun je yaƙi kun karkashe mutane kun samo ganima sai ce na zo ne ka bani rabona a wanda ba da shi aka je yaƙin ba ba na aka tsaya ba sai ce fa innahu laysa min malika wala malu abika ya ce domin ba dukiyarka ba ce kuma ba dukiyar mahaifinka ba ce umar yana jin wannan umar ya meki kasan umar ba- ba- ba a wasa irin wannan umar yana meki ya sauran sahabbai suka meki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya zama kai tsaye suka zama abinda aka tabbatar da shi kenan duk zafin umar kana waqafan inda kitabillah duk yanda ya umar ya hauren shi ya baci idan aka ce Allah ya ce ko annabi ya ce to an wuce abdullahi da abbas ne yake gai umar yana shugaba yace dama tun annabi yana raye har yanzu ya samu shugabanci kana waqafan inda kitabillah umar yana mekewa ya tinkari wannan da sauran sahabbai annabi ce kowa ya zama suka zama sai annabi ya kira wani sahabi yace aje cikin ganima da aka dauko a bashi wancan ya tashi zai tafi yace tsaya yace ba kudi ya kawo yace ni kinda malami ne cikin yahudawa na karanta dukkanin siffofin annabin ƙarshen zamani kuma na ga dukkanin siffofi tare da kai sai dai siffa ɗaya ce ban gani ba ita ce wace siffa wannan shi yasa na so zo in gani ga wasu sun tashi ba kai ba wasu ma ne suka tashi za su rama a madadinka amma ka hana su kace kuma a ɗauko a bani yace na san ban kyauta ba ya ma aikin Allah kai mana hakuri ka yafe mini amma ina biyu wani mutum ne shi kuma a Makka Qurayshawa suka kara da Annabi a Badar basu sha ba a ina ne basu sha ba abun nan ya ishe su suna ganin musulunci yana musu dauki ɗaya ɗaya musulunci ya yadu a ko ina da a kabilar da suke zuwa su isko ta a gari a can da akwai zaka isko gari ɗaya kabila ɗaya ce kawai ba kowa wa'annan kabilun da suke kama musu suna yakar Annabi yanzu ga su musulunta suka rasa ya za su yi sai wani ce kai ku tsaya in gaba da gaba baya yiwa ba zai mu dubara mu kashe shi ba aka ce ya za a yi aka ce a samu wani mutum ya je ya samu takobi wanda aka sama dahi dahi iri kaza wani dahi ne mummuna a samu wanda zai je ya sari muhammad da shi ko da ma- mabiyan shi sun kashe shi mu dai mun san muhammad ya mutu shikenan addini ya kare a iya tunanin su kenan sun manta da cewa mi addini ne Allah ne wa ma muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi rusul Allah ya ce afa in mata aw qutila sai Allah ya ce ne in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin annabi Muhammad manzon Allah ne kafin shi an kashe wasu annabawa wasu annabawan sun mutu sun sun gabata afa in wane ne zai lamunce mini cewa bashin da ake bi na zai biya mini yace ni kuma na lamunce muku zan kashe Muhammad ɗaya daga cikin su yace ni ina cikin masu bin ka bashi yace yace na yafe tun kana rayu wani shi ma yace haka wasu suka ce in dai ka mutu mu kuma za mu biya aka yi takarda an wuce wurin mutumin ne je ɗauko wannan dahin ya sa shi sai da ya sati takobi a cikin wannan dahin sai da ya sati ya riga ya yi dafi kuma ba dama ba maganar wankewa gogewa ne aka yi sai aka bar shi ya bushe a jikin wannan takobi ya sa ta a cikin gimt shine gidan takobi ya rataye taho ya hayo raƙumin shi kafin ya zo Allah ta'ala ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani wani wani ya taho ga abin da ya kawo shi yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai na musu wazi shi ma sai ya shigo kuma in na koma Qurayshawa suna iya kashe ni in ba kashe shi ba yace da ƙarshe an ƙari ya taho sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani me ya kawo ka yace mun ji ba ba mu haɗu ba dai na dai zo ziyara ai ziyara galiba ana yin ta ne ga wanda ka sani ko ko wanda ke da ko wata abokantaka ko wani abu annabi yace kawai ziyara ne yace kun baro maka kun dawo nan mu kuma muna can kuma gashi muna tare an taso tare shine naga mun jima ba faɗu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mulmishi yace ziyara ce ka zo yace yace ka kyauta amma me hada ziyara da takobi me dai yace a wannan takobin na ratiyo ta ne ka san hanyar nan ba za a rasa kura ba annabi yace gaskiya ne yace yanzu dabba da ake jin tsoro ita ce har ake sanya dahi yayi sati takobi ta yi sati a cikin dahi kawai sai fara karkawa sahabbai sun san irin wannan dahi suka tashi rib suka rike shi suka hudda wannan takobi annabi yace kar wanda ya taba shi ku kawo takobin ku a ci annabi yace zauna ba ni labari me yake faruwa sai ce kun khaira akhirin ya muhammad zaman to fiyayyen mai dokan fansa lalle ban zo da kyakkyawan niyya ba amma dai tunda ban taba ka wani ya kaka taba annabi ya ce ba shi bane me ya saho da kai yace ashe ba ai kaza da kaza ba sai da ya gaji yace yanzu kai da ka zo nan saboda za a biya bashin ka saboda wani ya yafe ma saboda wani ya yafe ma yace wallahi ba wanda ya baka irin wannan labarin dalla dalla sai Allah da ya aiko ka ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah yanzu tun da ya musulunta sai sai ce masabai ku yi hankali dahin nan ko wurin hudawa in ya taɓa mutum baki shi da ya zo ziyara amma yanzu gashi tun da ya musulunta yana bayani akan dahi to shine Allah ta'ala ya ce wal ya'fu wal yasfa ayi afuwa kuma ayi rangwame ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum ba za ku so Allah ya yafe muku ba wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai anai kamata mu tsaya abin ku dai Allah ta'ala ya yafe muna Allah ya karba muna abin da muka kuskure Allah mu sarki ya yafe muna wa alaikum salam wa rahmatullahi menene hukuncin wanda ya daga murya a ranar juma'a alhali liman yana huduba idan ya daga murya ne a cikin masallaci to bai halatta ba kuma ya yi lagau amma idan wata ɓanna ce za ta auku to ba ya halatta ba ne ya wajabta ne da musulunci kullum yana duba menene maslaha ina ba za mu fahimta idan ya zamanto misali a ce ana zaune kasan wata rumfa sai zamanto ne yana kokarin jawo wani tafi ko wani abu daga busan wannan kai kuma kana zaune busan wannan tafi ke akwai wani dutse ko kuma wani birgi wanda ya rihe shi kuma yana ja bai gani ba in ya faɗo mushi zai ji mai ciwo ka mai ishara bai gane ba yi mushi magana anan ba magana ya halatta bane wajibi ne saboda bannati za ta iya biyowa baya ina ba zan fahimta wallahi a'lam cewa daga wani alamomi ne ake gane dijjal annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani dijjal yana nan ba wai nan gaba zai zo ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa yana kan wata jazira wani tsibiri wani il da yake zaune a can yankin larabawa kuma yana daure an daura wata sarka daga wuyan shi har ta kawo zuwa gwiwa shi zuwa ƙasa an daure shi anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace in lokaci yayi zai fito kuma mutum ne ƙato mai jiki sai dai kuma a'awar ido ɗaya gare shi da shi ake gane shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai zo da wasu abubuwa da zai iya rudan mutane ya doki hankalinsu dan zai zo ana zaune mutane ana cikin matsala sai ya dubi wuri sai ya ce wannan wurin akwai zinariya in kuna so ku tona sai wasu su gadama sai ya ce a kawo mishi abin tono sai ya tona yana tonowa sai ya ɗauko zinariya ce waɗanda suka yi imani da shi sai ba wani sai ya je kasuwa a auna masu awo su tabbatar ta gari shi zinariya ce da haka sai fara jan hankalin mutane ya zo isko kabarin wani ya ce mishi ya taso ya taso mutane wasu za su yi imani da shi wasu za su yi babban alama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo da abubuwan da zai dauki hankalin mutane amma sai annabi ya ce inna rabbakum laysa bi a'war babbar alama shi shine ido ɗaya gare shi annabi ya ce kuma ku ubangijin ku ba ido ɗaya gare shi ba wannan alama kadai ta isa ka gano cewa da janna amma sauran abubuwa zai zo ma ya ce ma kana ganin sai ya ce hadari ya taru kawai sai hadari hadu ya ce sama iruwa ta yi ruwa wa yake ruwa Allah da irin wannan fitintunu shi sa fitintunu ne waɗanda suke wayo ko dubara ko hankali ko sani ya kamata ko ilimi wallahi da suke sastuwar su kare mutum sai ni kare ubangiji abin da kake da kwai ka har da ce ayoyi guda goma na farkon suratul kafi da ayoyi guda goma na ƙarshen suratul kafi duk wanda ya zanto ya har da ce su mai na karanta su ko dijjal ya bayyana ba abin da zai da shi haka annabi ya ce wallahu a'lam mace ce tana azumi wurin karfe biyar sai al'ada ta zo mata ya za ta rama wannan azumi ko da a ce saura minti biyar ne a sha ruwa idan al'ada ta zo azumin da ya kare sai dai ta rama daga baya yadda take rama sauran azumi da ta sha shi ma wannan azumin duk da ita yanzu magana take cewa karfe biyar gimana tana nufin cewa kenan rana ta kusa faɗa ta riga ta wahala ba shi bane da al'adar da za ta zo a farkon yini da wadda za ta zo a tsakiyar yini da wadda za ta zo muddin da ya rana ba ta faɗa ba to wannan yini gabaki ɗaya babu shi za ka iya ramawa daga baya ko da idan ƙari ya kama ne bismillah mutum ne yana azumi sai ya barci sai ya mafarki ya ga ya bata jikin shi ya zai zai rama azumi baya rama azumi azumin shi bai kare ba janaba ce ta same shi wanka kawai zai yi ya yi arwala ya yi sallah azumin shi yana nan babu abin da ya same shi domin abin da ya samu mutum a cikin mafarki ba a lissafawa da shi ina ba za mu fahimta bismillah idan mutum ne ya wasa da iyalin shi har ya bata jikin shi kan mu bata jiki dole sai mun yi bayani akai domin hukunci biyu gare ta idan ya zama to maziyi ne huta a jikin shi azumin shi bai kare ba zai je ne ya tsarki azumin shi yana nan idan har ya zama to abin da ya fita a jikin shi abin da yake jawo janaba ne imana mani ne huta a jikin shi sanadiyar wasa da matar shi azumin shi ya kare azumi ɗaya zai rama domin saduwa da mace shine yake sawa a rama azumi 61 ɗayan shi ne ramuwa sattin in kuma shi ne kafara ina ba na hukari da haka shi yasa malamai suke bayani akan cewa duk mutumin da yake zaune a gida sana'a shi a gida yake yin ta to a azumi muddin da ya zama to musamman sabon aure ne ko na makamci haka mata shi ta yawaita tsafta ba kwalliya ba ina ba dan fahimta akwai bambanci tsakanin tsafta da kwalliya haka ne ko ba haka bane yawwa bismillah tambaya ta karshe ta kare alhamdulillah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مرسى lafiya daga cikin Allah ka basu lafiya idan rasul mu ta zo ka samu cikari imani ka bare ni ka tara mu anan ka yata mana zuban mu ka tara mu gidan aljanna bukatun mu na alheri ya Allah ka biya mana dukkan sharri ya Allah ka kare mu ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da yamuna mai albarka wannan kasa ta mu kasashen musulmi gaba ki daya rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin